بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمون في الأرض يرحمكم في السماء أنصتوا رحمكم الله
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أطلقتم في الأيام الخالية Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambaci ranar alkiyama a wannan wuni wato an za a gudu da bayi wato ainihin babu wani abu da zai koya wato ainihin daga ayyukan yace ba amma ba mun ce kitabu amma wanda aka ba shi littafin da zai yi ne a dan a dan shirka ko ya kudu zai faɗa da aka ji jawabi yana mai magana da jama'a sa lima sarra bihi lima sarra bihi yayin da wa ko ko lima sarra bihi saboda abin da ya fari zai dinga gaya muku ce ha ku ko ku kitabiya ku karba ku karanta wato ainihin littafi na ajina za a ji ha uku da ukurahu ma'ana ha umu kitabiya ukurahu kitabiya ma'ana ku karɓi littafi na ku karanta littafi na da ni zanen ni da ma na tabbatar a ni mulaki ni zan da kuma kitabiya sakamako na to wannan ba mu fi shi ya tabbata a cikin rayuwa rawa da yake da zai ya farje ta a bayyana ni zan da shi a cikin aljanna aliyatu mutum ya maɗaukakiya hukukuha ya in itatuwanta jami'ar da mugubar zane ai karibin da mugubar zane yadda na wani halƙari wanda yake ɗaya zai iya yi masa walƙari da wanda yake zaune walƙunan sunni wanda wanda yake shigide kai ƙari da za a ce ku ruwa wata rabu ku ci ku sha hadiya kuna masu farin ciki ai haɗu hali da ya fi da hali ne kuna masu murna jama'a su lafi saboda abin da kuka gaba da shi a yanar zari da kuma fara da su ya almari ko ya yi ya
فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما كتابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوا فغلوه ثم بجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
wa amma man ce kitabuhu amma wanda aka ba shi littafin su shi malihi a wurinsa sai ku shi wannan zai fara zai ce ya raba kai da ni ya tsada littafi ta faɗa kan waje ina ma dai da kuke littafi ba ba da littafi na ba wala madari ma littafi ya ban san ma menene abin da za a yi littafi a kan sa ba ina ma ban san shi ba ya zai ta mamakin ta aya mutu suka ne a gidan duniya ina ma dai za su kare a yi ce wato ainihin yanke hukunci gaba daya ma'ana al'ada da yanke wani haifi da rayuwar da Allah ba a kusa a kusa cewa ba za a tashe ni ba ma'ana wato ainihin arzikin tarihi zai ku ina ma wato ainihin da ya kusa shi ke nan wato ainihin ba za a tashe ni ba ma a gare a nima biya dukiya ta ba ta wadatar da komai ga mai gida ba halaka ni su kariya wato ainihin iko na biya halaka ga mai gida an kowace ƙarfi na hukumi da hujjarsa wa haku wato anin ha'u misaliya misaliya da mariya da sultaniya wato ha'in nan ta da sanin ta kawai ce mana wato anin sun tsayawa a cikin da ake tabbatar da ita wata ba a halin wato anin wani duke ba ووصلا كهالو مثل ما اتباع النبي لابن شهاب كموسى بنا الإمام وأدعاء الإمام والنقل هو أدعاء لكما في جلقل ومنه تلسين وأدعاء القراء وأقوى من هذا ما هو اللي كان يتوصل أهل موصل وجوه معنى كما الكلام وانا بسير كما يقول الجهنم وأكثر من الجهنم لا تكتب كما يقول النور تدوري aiki ma'umu ya zai yi saboda haka ya za wato an su kan yafi launi ya zuwa wuya su jirgin da cikin kofi kuma da yi ba sannan kuma ta tsoho su shigar da shi ne cikin wato an yana da yi ba na rauja a kowar da take kan gonawa kuma shi ta sulsun sarwa da kuma jira fasu ko su shigar da shi a cikin wato an yi sakari wanda wato an yi kamun kamun wato an yi kamun saba'in ne wato an yi isra'il malakin kamun mala'ika gani ba da kamun ɗan adam ba a da kamun mala'ika ita da shi biya a cikin da ba da misali na raba na shi da tuta walam tu na min al-ba'i min ja'al al-kirkin al-zarb wato an yi fannin ta fuskar ku ba ta hana wato an da ake tuta irin wato an yi da zarafi a kuka cikin wanda yake wato an yi abu gabatarwa ba
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم
inda hu hakika shi wannan kafiri wanda za a kona a wuta kana la yu'minu ya zama bai ba da gaskiya da Allah da Allah al-azim wanda yake mai girma ba ولا يحض على طعام
kuma المسكين baya faɗaitarwa alaƙa an kuta aiki da yadda canza cikin wanda yake mutum
فليس لهم يوم هاهنا kuma أمين yin da yake duk da wannan ita ce sifar sa ba zai tsara wuri yau ma hamu na hakimu baya da wani mabukaci mabukaci wanda wato an zai taimake shi a nan ai gare mu mabukaci yin su yi da zai amfani da shi dama wato an yi kada ta Allah a duniya ake kulla ta kare ita ce wanda wato an yi idan kake lahira za ta yi maka amfani amma idan ba kulla a kwanciyar ta Allah a nan duniya ba shi ne cikin lahira ba za ta samu wato an yi ɗan uwa wanda za ta amfana da shi ba shi yasa wato ai a wata ayar mun yi ta ko za su suka faɗa sun hallaka ni shi ba a da ya shi ula na ina ba wato ai muna da masu ce ko wasu za su ce na
ولا طعام إلا من shi غسلين yasa su ba yi ke cewa kai kokari ka zama na Allah wato in ko ka kasu zama na Allah to ka yi kokari ka zama tare da na Allah domin albarkar zaman da kewa ka tare da shi zama shi tare ka na'am wala ta'am ba shi da abin shi kuma illa min kusurin sai daga wato ainihin suna rikakken wato naman yan wuta ai da jikin su kamun ya haka na yi yan wuta au su jira ko ko ta ce ake biya a cikin wajen kusurin
لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله فهو يجب أن تشجعه إلا الخادمون في كاجرين فلا أبصر لا تبصرون ولا لا تبصرون إنه لقول رسول كريم بلا أقسم إلى رنقوا بما تنكرون لأمن لكم في جميع من المخلوقات الرجالية وما لا تنكرون لأمن ما بقى كريم من هذا الجريد هذا كل مخلوق من ذكر الحديث كده إنه شوانا على القرآن لقول رسول والله بلجل إنما هو كريم وما يمكن في يوم أي قاله رسالة يا بني إذا مرضت عن الله الله تعالى
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو ولا القرآن بكل شيء بقول شاعر مسمى واقع قليلا ما تؤمنون إيمانكم وأدعائكم أني ما لا وأدبار الذكر والسماوات
ولا بقول كامل قليلا ما تذكرون وتقولي وتؤلم واقع لأنه صلى الله عليه وسلم ba wai yana nufin haramta yin waka ne ba kuma yadda waɗansu wato ainihin suka faɗa domin wato a shekarun baya da yawa an samu waɗanda suke wa karatu irin kashin yaro yaro ne zai ga wato ainihin ya suna tafiya da ƙawon sai ya ɗauka shi ma kamar sai sai ya nemi zai tashi irin wannan tafiyar sai ya bashi ko ya dauje baki ko kuma ya ya- ya yi rauni to amma da zai yi hakuri a haka yau da zai yi shi ma yana tafiya yin su zai zama yana tafiya to a shekarun baya da yawa za su samu da su ke haramta yin waka ma wanda daga wannan irin kamar su ishiriniya irin su alfurda da sauransu duk wato ainihin waɗansu ganin da sa ana kora to ita waka wato a nan abin da yasa ake kore maza Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani wato ainihin daga waka ba dan mujarradin wakan ne ba sai nan saboda yadda waka take ko mawaki yake a wannan zamani a zamanin wato ani mawaki kamar yadda ubangi tabaraka ta'ala yake faɗa wa shu'ara'u yatabuhum wal gawo alam tara annahum fi kulli wadin yahimu sai mawaka wato ani wawaye suke so su kuma za ka ga wato ani kowane wadi na zance ani suna kukawa saboda a wancan lokaci duniya suna zaune zaman fauka babu wato ainihin irshadi na wato ainihin wahayi to saboda haka mawaƙa sun ke cin karan su ba ba saboda haka mawaƙi zai yi zambo wato ainihin ko ya yabo ya shirya ƙarya wato ainihin ka ganta a cikin surar gaskiya wato an dan ya yabo wanda ba shi su mawaƙa a cikin al'umma a wani lokacin mutane ne wanda suke karkatattu kamar dai a ce wato ainihin maroƙa waɗanda suke masu zango matsayin annabta kuwa ainihin ya yi nesa daga a wato ainihin kamanta shi da wannan shi yasa a yadda suke kamanta malala da mawaƙi ko suke kamanta alƙur'ani da waƙa Allah yake korewa cewa ma hudu ko shari ba na alƙur'ani ba zancen wato ainihin mai waƙa ne ba to amma waƙa a matsayin su saboda shi ya sama abin da ba su da rai da ya so su arawa da kuma su gama da rama su ko ba daga yau sai ce in da zai na abu kaga banda waɗanda suka yi imani su waɗanda suka yi imani salon waƙa su ba irin waccan waƙa ce ta waɗanda suke wato ainihin kafirai ba domin an samu manzana sallallahu alaihi wasallama yana da mawaƙa irin su wato ainihin abdullahi bin rawaha irin su hasan bin sadiq wanda a wannan lokacin idan mawakan kafirai suke waka suka yi wa addinin musulunci zango ko suka yi wa mazala sallallahu alaihi wasallam zango mazala zai ce suka ji karama ainihin su suka ji su yi zamban ga kafirai mafi munin da abin da suka yi mazala sallallahu alaihi wasallam ainihin har ya tashi ne da cewa tsara ainihin ruhun kuntu ma haka ba na ci gaba da waƙarsa ainihin rantsarki yana tare da kai kaga wato a da waka abu ne wanda yake mai muni to da wadala bi bi ayi da su kuma Abdullahi bin Rawah ya yi wa Allah sallallahu alaihi wasallam waƙoƙi daban-daban yana da cikin waƙoƙin sa da yake cewa lokacin da kun ji ayatun bayyinatu la kana munzaru min zikr al-kabari da wadala ba a bashi wata mu'jiza ba yadda Allah ya halice shi kiran to ya ce nuna muku cewa wannan wani daban ne da cikin hanta Allah da na isha mata yin magana sallallahu alaihi wasallama wato ainihin wake tana cewa wato ainihin wato wato a wani baiti naga wanda suke cewa wato misalika tsatsunan ko kan misalika tsatsunan tara aini na mace farkon baiti wani shi ka zaɓa nan tafi da shawo to nan suka kuma ga annan kulle aibin ta annan karko da suka ba da shawo tana cewa wato mutum da ya irin ka mutum da nake ganin cewa ba taɓa ganin mutum irin ka ba kuma misalin mutum ke shawa irin ka to wata mace ba taɓa haihuwa ba ta ce an halice ka wato babu inda za a duba a ce ya yi cikas a halittar ka kamar yadda Allah bai halitta ka ba sai da yakan bai yadda kuke so a yi ka. Wake ne wannan sai sai ga nan sallallahu alaihi wasallam. Ka abu wato abin wato bin Zuhairi ya zo shi ma ya yi maza Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suna kiwo wato ainihin suka so so Madina sai suka ji labarin yadda wato ainihin al'amarin musulunci yake da musulmi shi kafu yana tare da abokinsa ɗan uwansa sai ka abu yake da tsaye ma dabbobin ka je ka nemo mana labarin mutumin nan idan ka ji labarin halinsa ba gaskiya ne muka zo mu shirya masa waƙe na zabo domin dama uban su haihu wato kai sun mawaƙa ne zamanin jahiliya in za a cika zuwa to shi rumfa guda ake masa kamar yadda ake zuwa kallon sinima ɗin nan da sauransu to haka ake zuwa sauraron waƙa su haihu saboda ka sun gaji waƙa a wani sai ka je ka zuwa mana shi kenan dan kuma da su da shi daga yi ya zo ta ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi ya ji wa'azi ai sai ya manta ma suna tare da kawo kawo bai sake jin labarin sa ba shi ke nan kawo bai yi haushi sai waƙe na rabo ya yi wa'azi da shi ɗan uwan nasa da aka ce da wannan waƙen gaban annabi a haita masu da abin da ya faɗa sai mu gana shi duk wanda ya sami shi jinin sa halar a cikin sai ɗan nasu sai ya aiko masu ido ka halaka ka kashe kanka ba za ya halaka jirin ka ba abin da ya rage masa sai dai ka gugu wani kan kuma zai ka gugu wanka amma in ba ka gugu ba to an yi jirin ka wato an yi safai ba za su gyara ka ba to shi ne ka abin da ya yi da yake da mugaye ba abin da ya rage abin da kuma ya kwaye gidansa shi kenan ya canza tafiya ya shigo cikin madina ya suke rayuwa inda nan ta tsari nan ina kace ma yayi wato ainihin garkuwa da sai da na sai da na da yake shi har cikin masallaci da wannan sallallahu alaihi wasallam sai yace ga nan sallallahu alaihi wasallam kai ne ka ce ka hada da jinin ka abu magana ke yi sai ku turbi da ka abu zai zo yana mai tuba za ka karbe shi sai su ce ka gani ma sai su ba na jin ka magana ne ba nan da sai ka ma magana ne da jar Allah ila illa Allah wa inna ka fi shi sai warware da sai ga shi ka shi kana ya buga sai ka ce yana yana wake wajen sa duniya wanda ke bana su a da sauƙar da yau mai kuskuru mutum ya mutu da ranar da kuskuru وما سؤال جلال وزيد سبحانه من الله أجل سبيل الأرض مقبول حتى حريقه في يجي سوى إن إن الرسول لسيف موسى بعض الدين ما النبي من سيوف الهند وحلوله في وغلا شاء من سيوف الله يجارة الشيء wato yana yaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqau da illa fi nuhurihi wa ma lahum an yaris muftalin yace harshen kibiya baya faɗowa sai a yi su ka san makorafi shi ne ake harkar su ta baya ya je garin gudu amma jami'i a kirki ake harkar sa yace la ya kawo ɗan illa fi nuhuri suka baya afkuwa sai a kirki wa ma da hun an yi yarin wasu tare ba sa juyawa ga barin wato sarki mutuwa in suka ga korar mutuwa sai su je su sha kuma Allah yana ya wani ma ya fito sai kiri shi ya fa masa wannan shi ya zama sunnar yin toshi wato kai da mawaka idan mawaka suna yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko suna yaban wani mutum annabi annabi ya mutu kai mazala shi ya fare sai za aka ambaci ma wannan da ta sa al-burja to ita al-burja ita ce wannan waka ita ce ta da wannan suna to amma wanda ake kira al-burja a yanzu ita ba sunanta al-qur'a ba sunanta al-qur'a al-qur'a saboda wato ainihin kusancin al-qur'a da al-qur'a ya zama na wato ainihin sai sunan al-qur'a ya rinjayi wato ainihin akan ita al-qur'a ita ko al-qur'a imam rubuci ne wato ainihin ciwon shanyewar rubuci ya same shi ya yi magani maganin ainihin wato ainihin ba a bai samu ainihin waraka ba shi ke nan sai ya ga mazala su ba da suna cikin wuya mazala sai ya umarce shi ke yabe shi ainihin da wato ainihin kasida Allah zai ba shi lafiya a cikin sai ka ba wannan sabila a sai ka ɗauki da sabila yi karar da wani sunan sanjara da kuma da sabila ne to yana yana ta yi to har ya zo ta umlakul ilmi bihi annahu mukarram wa annahu wa sai sai ya tsaya da yake ya fa umlakul ilmi bihi annahu mukarram ya faɗa abin da zai faɗa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ke iya kun sani ne da zaka sani ka annabi da sai annabi mutum sai hasken waka ya dauke ya kwana da kwanaki ka da ci gaba sai da ya ji da hukun Allah ya ji da hukun Allah Allah ya ce ta kan masa basira sai rufe maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maza Allah ya kika masa ne ya ce wa annahu khairu khalqin lahi kulli yana faɗin haka ko sai fa ne ya buɗe yana gaba kasidar sai ainihin ainihin ya tsarka kuma cikin ba ainihin wannan cutar kawai shi ne kuma ainihin alƙur'a shi yasa ita yawan nan tafiya alƙur'a wato ainihin malamai sun fi tare a kan sun fitar da kowane bai akwai addu'a da ake yi kowane bai ke da cikin kokoki kansa saboda haka waka akwai cikin magana aka tafi da akan magana ita waka ai kamar magana ne duk abin da bai halarta ka faɗa a zance ba a waka ba bai halarta ka faɗa ba duk abin da ya halarta ka faɗa a magana to a waka ba ya halatta da fara na wala bi qawli kahin kuma shi alqur'ani ba da san boka ne ba kalilan ma duk sai kuma wato kalilan karkan ne kwarai misali wa ya yi ne na cikin da na guda wa ma ma ba da cikin zai da shi aka yi ne tsaro hawa wal ma'ana abin da ne anan ku ta ku amanu bi ashiya sun imani da wani abubuwa ne da jira su saukaka wa wato وتذكروا أشياء مسجدكم لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم daga abin da manzana sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne da kai daga sai ko sai da tsara da shi wal afafi da wato ainihin kamewa sanan suka da annabi ya mutu da ku komai ba bal balle shi ne wannan alqur'ani tanzilu sakowa da rabbil alamin da ubangijin alam تنزيل من رب العالمين ne sakowa ne fa da ubangijin alam baki ɗaya.
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ولو تقول علينا بعض الأقاويل da zai kirkiri wato ba a sassan suka wato ainihin gare mu ya dangana mana abi an kala an na ya faɗa gare mu ranar da kuma abin da mu faɗa ba la kama da sai mu riko biyu da gare shi ai tsaman da kowa bai yi da kai abin ko da kai ko da karfi wato ainihin da yi ma'ana wannan wato babin a tauna tsakuwa ne don saboda ayatin domin ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar ya wuce hada wannan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam to alin amma ba ba ba ake yi da wannan magana ba alin ana nufin wato alin al'umma da wani zai ke su wata magana ya dangana wa Allah to Allah sai ya masa kowa an yi kama shi amma shi maza Allah ai ba ya kasa magana tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam mun ya ce wato alin in ko ma yanzu anil hawa in huwa illa wahyin yuha baya hukunci da sun zuciya ta wanda kun ya faɗa to Allah ya yi faɗa to kaga ina ta ga wuri zai samu ala duk abin da zai faɗa Allah ya ce shi ya faɗa kaga babu da gauri ashe wato ainihin wannan ta ake yi da wannan magana ba shi ba kuma daga rana sannan da zan yi yanke a rahoton wato ainihin zuciyar zuciya su da gari ainihin ya ɗaukar marajin zuciya wuri da ko shi zuciya da mutum sun yi ta yi da zaɓuwa da zuciya idan su idan aka yi ke shi ma da sai zuwa wajen mutum ya mutu
فما منكم من أحد عنه حاجز a lokacin ba za a samu wani ɗaya daga cikin ku ba wato ainihin cin a hada sunan huwa isu ma sunan mali wa min min za a isu za a dace da kashi da nabi sun kasar wa na bari wa min kun min kun ko harin harin da min a hada daga harin nan babu wani ɗaya daga cikin ku harin ne na masu karewa wato ainihin gaba da sa ai ma ni ne masu karewa kabar ma shi ne labarin ba wa uku wasu ne a ainihin jinsu da aka ce harin nuna la'ana a hada domin a hada duk yakin na bai a cikin wato ainihin yakin na bayyaki bima da jirgin wato ya zama cikin da jirgin gidan da wato ni kira in ko a cikin wato an yi yakin na bai ko an yi kira da ba da jirgin وضمير عنه وأبوه وضمير عنه والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم mana babu wanda da su wanda zai mai karewa da barinsa alama ne alala ba mai hana ba anu da barinsa in haifu da karu ta wajen hukuma
فإنه لتذكرة للمتقين
wa inna hu shi wannan alqur'ani la tazkiratu wallahi wa adina lil muttaqina da masu tsoron Allah وإنا لنعلم أن منكم مكذبين wanda ya ce wallahi mu mun san wato an addini wa yau an biya ku mutane akwai mukaddimi na masu aifan da babin qur'ani da alqur'ani wani mukaddimi na masu daukatawa وإنه لحسرة على الكافرين wa inna hu shi wannan alqur'ani la tazkiratu wallahi da dama ne ala kafirin da kafirai zara'u sabab mukaddimi in sun da kuma masu daukatawa wai kabul mukaddimi da kuma kuma za a yi wa masu aifan da babin shi
فإنه لحق اليقين وإنه حقيقة القرآن الحق للدين والله وتؤدي جزية في تفتر أي دين الحق وتؤدي يكين لنا جزية
فسبح باسم ربك العظيم فصدقين فذلك في أجل الله وقد بشيء تتربطة لسنة أبنين كالعزيم من جرمى سبحانه وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
أنا سائل بأذان واقع للكافرين ليس له دافع نعم إلى الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا fa'ada sa'ilu mai tambaya ya yi tambaya ai da adalin mai kira ya kira da azabin da azaba wajibi mai afkuwa da kebiri na da kafirai da su rahu da su kawai su kuɗewa ga wato ainihin da kafirai wannan azaba wanne ne wannan wanda ya yi wannan tambaya ko wannan zurbin alharis shi ne zurbin alharis قال يا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء يؤتنا بعذاب اليم كريم ita wai Allah ya kifa an gaskiya ne daga wajenka wato ainihin ka yanko mana wani wani bangare daga sama ya faɗo ko kuma ka zo mana da azaba in ba ka ji riba zai wannan eh yace Allah in wannan daga wajenka ne Allah ya sa ku shirye mana eh bai sauki ba na'am yace wato min Allah wato min dana mutum ne kaduwa ne biwaki azabar mai afkuwa ce wato ainihin daga Allah dil ma'aribi wato ainihin ma'abucin wato ainihin ma'ai ai musa'ida masu hawa su da mala'iku da mala'iku wai samawa da dukkan samai ta arzikar mala'iku da mala'iku suna hawa wato ainihin waruwa da mala'ika su biyu ilai zuwa gari shi yau ai ila ba wani abu yi zuwa wasu kallon masu yin sawa da ya sama shi yau a cikin wani ina da kuma masu kuma wani mai lafiya ne da abin shafi ba ai ya kawo da azabu ne azabu zai amfu tare da su biyu mai kiyama da abin kiyama kana mai gidaru da kila alamu sana wanda wato ainihin tsawon wannan wuri wato ainihin shi ne tsawon shekara wato ainihin dubu hamsin bin da zuwa cikin alkafir da kan alkafir lima ya kasu da abin da yake gamuwa da shi ne a cikin mutane shi da ya zama daga barci barci wa malmumina amma mumini sai kuma alaihi a kafa sai ya zama wato an yi su salatin masu su salatin masu su daga sallah a bar wato an yi sallantawa in da biya da zai sallaci da suke da aikin duniya kuma da su da shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi a dai wato mu mu'mini shi zai ga wato ainihin wurin alkiyama gaba daya kamar wato ainihin daga farkon sallah ne zuwa salama haka zai ga wato ainihin tsawon wani amma shi ko kaji zai ga tsawon wurin kamar wato a yi shekara dubu hamsin na da zai fasigir ubangiji zai ce ya hakuri ai ha ba wannan kaba ai kamar su ba abu ne zai fita da yayi ba ka hakuri saboda dalilin da to hakuri wanda yake kyakkyawa ai da ta da shi wasu ba wato ai gidan hakuri a cikin sa illahu ya rauka hu ba idan su suna ganin wannan azaba a kuwa to lokaci ne da yuka gairu wani ba da kuwa ne ba wanda za mu muku muna ganin su gari wani abu da yake ai wani kyawun sa wato ai sai a kuwa ne la mahala da ba a fakawa
يوم تمور السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا ولا يسأل أمير حملا يوم تقوم السماء على النبي سبعة لما كان سهول كي كاتي واتو أين الكيفية الدروة أي سبعة إذن سبعة كما الدروة وسبعة الكيفية وتكون الجبال وتكون السماء كالكين كما أتفا أي تسوك لما كاجي زي سبعة كنت من يسوى إيران الساجن تتبيني لتلك لكن حتى واتو أين سبعة لما واتو أين تسوى الوكي wato ainihin kuma za su zama wato a lokacin sun yake kamar wato ainihin adama ولا يسأل هديم هديما على النبوة تؤدي مصري وليس مريم وتؤدي مصري فأي كريم كريم مصري وليس مريم مصري مصري قال كل في هذه الزمن جلسون قوة هذا الباع
يبصر لهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وقبيلته التي تؤمن ومن في الأرض جميعا ثم
amma a wannan rana wato ainihin masoyin da ba zai tambayi masoyin da ba shi ne wanda suka haɗu a nan duniya ba a kan soyayya ta Allah ba amma wanda suka haɗu saboda Allah to su za su tambayi junan kage domin ya zo a cikin hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa za a zo da wani muni a ce da shi a tafi da shi a janna ba da kula da masa rakiya ya ce a ina wani ko ba za a ce za su ce ina wani malaku ce a ai wani shi wannan yana kyan cikin tawaga da za ta gudu su wuta sai ce a ina ni aljanna za ta yi daɗi ba wani a ciki ai sai a ji a zo mun gaba ne sai malaku su koma su gaya kuma ce ya ubangiji ai wani ga abin da ya faɗa sai ce to ku je ku tawo masa da shi ai na shi na yarda da shi ya da mai shi bayan da ba a saboda haka yana daga wato yarda ko abin da ya nema kawai a yi masa ya tawo masa da shi to soyayya ta Allah ke nan wanda aka ta Allah amma wacce ba dan Allah aka haɗu ba dan wani abu na duniya ne to dama wannan alin koye koye za a dinga yi wato alin ya koye za a dinga yi ba wanda zai yadda wato alin ya gan shi kage ke sa mun yi ta Allah sai lahu yawma idin ba'dhum li ba'd aqul illa al-mutamin a wannan rana wato alin abokai ba a yi za su zama abokan gaba in ba wanda suka haɗu a bisa tsoron Allah ba نعم يوجد الصدور او ان انا انا وكذلك كاتب يقول لو يستجيب عذاب يوم الى ما يخشي تنفع daga azabar wannan muni wato an ke duka izini ya wuce jini kenan wa mutum ya ba ya wuce jini an fi bani da ƴaƴayensa mana ƴaƴansu duka har da shi ya kuɓuta wata yi fasi da matarsa aiko zuci matarsa wa fi da ɗan uwansa wa mutum ya lafi ya tafi su da kuma wato ainihin basira su ne danginsa ainihin duka shi saboda rabo da yi ainihin gari su mana daga cikin biyar biyar ka kame wato ainihin duka wani su ke kafin shi ina ma wato za a karɓe su fansa wa wankin arziki kamar kuma da ke cikin duniya da ne amfani da su ne ce zama a tsere ذلك في جزاء وانا فرصة هذا في على الجزاء وعلى الجزاء معناها تاجر إلي إلى أضافة على الناس زي يقول إلى وعطو ألي يبعد وعطو ألي آئنسة ما تنسى da ma ɗan uwansa da ma duk mutanen duniya ga baki ɗaya wato ainihin sannan a tsere da shi ba da azaba ne wato ainihin idan azaba ta zo za a ga mutum komai ya samu jawowa zai yi kara wannan azaba zai shi ya kubuta to amma ainihin azaba lahira ita ko ainihin ba za ta ga kowannan ba idan dai wato ainihin mutum ya shiga wato ainihin wannan azaba kenan babu za a karɓar wato ainihin gari shi ba Allah ya kiyaye
كلا إنها لظى كلا أرد musu wannan rashi ne ya bayi wani wuka abin da gajiri ne ke kuri inda ita ne wuta lawa mai kuna ce a ita mai jihar na mutuna ne na jihar sama da an na hada da na zaɓa sun tana abubuwa ita da yi suna ce a lokufara su da gajirai
نزاعة للشوى na zaɓa ita wato wutan nan mai tukewa ce ni shawa da wato ainihin fata ai ta ku shawa ce zai yi shawa ce wai ta zai fara ta zai fata ko kuwar kai
تدعونك أدبر وتولى daga in kana kiran wato man albar wanda ya bada baya ga bai imani wata walla ya juya baya ai da ta ko ta take ce da shi ilayya ilayya wato da honan da honan
وجمع فأوعى wanda ma ya tara dukiya a nan duniya ba a wato yake murfi ai ma'ana ai wato a musamman mu yadda dukiya ji ai a cikin wato an yi kuka mu da wurin ajiyarsa lalle wanda ya Allah ya bada hakkin Allah sulhu daga wannan dukiya ba
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين inna al-insana lallai shi dai jinsin mutum kulika an halice shi wato ainihin haluwa mai matsanancin kwaɗayi mana mai gari har haɗin halin da suka zama a kusan darawa wato firu wato tafsirin sa shi ne idan mutum sharu idan shari ya same shi kamar talauci ko kuma wato ainihin wani shari da zuwa sai ya dinga wato ainihin nuna gajen haƙuri wai da mutu kai na alheri ya sami shi kuma zuwa sai din da hanawa a kuma mutu kai lokacin da wato an ta ba ne har ma da wato an yi ya da hakkin lahi da hakkin Allah din da gare shi kage kamar yadda da yawa har ba ran wannan da ne ga idan ya zama da Allah ya kawo ni'ima sai mutum ya yi gum ba za ka ji cewa an yi samun ni'ima aiki ba don ba zai yawaita aikin alheri a cikin wannan hali ba to amma da zaran kuma wannan ibtila'i ya samu to kuma sai kowa ya yi ainihin rashin kuɗi rashin wato kaza rashin kaza rashin kaza to amma idan kuma ya samu su kuka a cikin shi ne ubangi ne shi ne kuka shi ne mutum wato ainihin mai haɗama ne idan alheri ya same shi wato sai ya shiru ya hana idan kuma wato ainihin shari ya same shi sai ya nuna gajen hakuri illa da musulmina sai dai waɗanda suke musulmai waɗanda suke masu sallah su musulmai ba wannan ne halayensu ba
الذين هم على صلاتهم دائمون waɗanda suka wato ainihin masu tsawama ala salati suka wato ainihin sallar su ainihin wajibi nuna masu su kuma su da yin sallah والذين في أموالهم حق su معلوم
ne waɗanda wato ainihin suke da haƙƙi sananne a cikin dukiyarsu kuwa zakatu shi ne zakka ma'ana wato ainihin a cikin dukiyarsu wato ainihin suna fitar da haƙƙoƙin Allah da ciki للسائل والمحروم kuma suna raba shi da wanda ya roƙa wani maharu da wanda aka haramta wa roƙon ƙayar muda abin da mai kika hannu an su'ali wato ainihin kuma mai kamewa an su'ali da barin wato ainihin tambayar kai ruwan wato ainihin a haramta masa roƙon والذين يصدقون بيوم الدين kuma mummunai su ne waɗanda suka gaskata suka yadda yau da jini da ranar sakamako da ranar alkiyama
والذين هم من عذاب ربهم su ne مشفقون waɗanda wato ainihin suke da tsoro ai ƙari suna masu tsoro ne kan azabar da zai daga azabar ubangijin su
إن عذاب ربهم غير مأمون
hakika azabar ubangiji kuwa irin mamunin babar amincewa ce ba babar amincewa da zuwa hu saukar wannan azaba ne ba
والذين هم لفروجهم wani حافظون za su yi sa abubakar yake cewa wato ainihin idan ka sa kafa ka tsaya a cikin aljanna to kada ka amince mutu ɗayan tana waje sai ka ga wato ita ma ta shiga cikin aljanna to ina wanda bai kai ga ya sa kama ɗaya ba A yanzu wanda ya sa kama ɗaya ma an ce wato ainihin kar ya amince sai ya ga ɗayar ma ta shiga to والذين هم سوء وأن جهازون من سيئوا على بروجهم يتواصلوا لبروجهم وتؤلم لفرجهم لفرجهم mana ba sa ƙetare abin da Allah ya halatta musu
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير
illa ala azwaji sai dai wato an yi gaba da ayu aw ma malakata imanun ko kuma abin da su suka mallaka su da imani da ubangiji fa innahu wannan irin malumi da ba su gani ne wato ainihin a waɗannan wurare ba
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون kamar ita ga duk wanda ya nemi wara a zalika abin da yake bayan wannan ma'ana bayan abin da ya shafi iyalinsa ko abin da zai su suka mallaka fa ulaika wadanda naka hum al-aadun su ne waɗanda suke wato ainihin masu kike iyaka al mutajawu sunan halala masu kike halal ila harami zuwa haram والذين هم لأماناتهم وعهدهم kuma راعون umarai su ne waɗanda wato ainihin suke ra'una masu kiyayewa da amana su da amanonin su su kira su duk ibrahim da amana su amma a cikin mu alaihi abinda aka ba su amana sun amurci ne daga lamarin addini wanda ne ya da lamarin duniya wa addin da alƙawarin kuma albaku alaihi abin kowa da ya ji zalika a cikin wannan ma'ana suna kiyaye da shi wato ainihin ba za su ce da shi ba والذين هم بشهاداتهم
su قائمون ne waɗanda kuma wato tsari nuna masu tsayawa ne ni shahada su yi su shaidu su ko ni kira su su sun yi shahada su yi su shaidu su aiki nuna suna tsere ce da san wala su nuna ha ba ta koyi ta
والذين هم على صلاتهم su ne يحافظون waɗanda ko suke kiyayewa a wasassarori bi a da'iha da ba da sanar bi a wakata a cikin wakatanta أولئك في جنات to مكرمون masu waɗannan subobi ba su ne suka tabbata a cikin aljanna kuma kuna abin mai girmamawa
فما للذين كفروا قبلك مهطعين wajen da nuna gabo da ya samu waɗanda suke kafirci ne mu ikina har suke wato ainihin masu koyi wato ainihin kare ki ke balaga wato ainihin wajenka ma'ana wato ainihin suke maka zuru ainihin jimin nazar suna masu zama mata gani zuwa gare ka
عن اليمين وعن الشمال
izina wato ainihin ago wato alin yamini wato ainihin bisa dama wa alin shimali wato ainihin kuma da wajen wato bangaren hagu ai izina wato ainihin suna masu kewayewa halin halin da ainihin ai jama'a da yin harkar harkar jama'a waɗanda suke masu kewa da'ira da'ira ya kunna suna faɗa in shi ba zan yi sun sa yi daga wato duk girgin mun ne da mummune suna cewa da inda kana haɗula in jannata in dai har wannan wallahi suka shiga aljanna da zai kula da haɗa wala ku za mu riga su ba shiga cikin da a yi wato ainihin suna duban wato ainihin mummune duban yin saboda sun ɗauka wato ainihin ɗaukaka a wajen Allah wato ainihin a duniya ta wajen dukiya ne ko ta wajen wata wato ainihin kambama wata jima a da yawa kamar yadda ba za yi wa a jiki ko rukun jimrai a shi'asa a gaba da lawa a sama ala Allah ila amara da yawa ba abu sun sun mokara guda biyu ya yi kura wato ainihin kamar su ta canza amma yana da matsayi a wajen Allah da zai rantsuwa Allah sai ya kubutar da rantsuwa da zai kafara ba saboda haka wato ainihin abin ba a wajen turabi ne ko wajen wato ainihin can jiki ko wajen dukiya ko wajen mallake mallake ba a wajen tsayawa ne jin Allah da tsarkake dukiya kare domin idan mutum ya tsarkake dukiyarsa shi kenan wato sai ya zamana wato ya samu daraja a wajen Allah wanda kuma yake gana da gyaran cikinsa a yin bai samu haka ba kare kamar da wata rana ana da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wani ƙarfashe ta mutum ya zo ya wuce ba za a sai ga hankalin mutane ni ya yi kansa ana kallon sa wato ya burge su ya ƙayatar da su sai mu lana ya ce ya za ku faɗa a kan wancan mutum sai ku ce ai wannan mutum ne wanda wato ainihin mai girma a wajen mutane duk inda ya je a kan wani abu na bukata to ba zai tashi daga wajen mutum an biya masa bukatar ba wanda ni ya sa shi gaba a kan wani lamari ainihin za a biya masa bukata sai mu Allah ya shigo ya ce komai ba sai da ake kuma sai ga wani shi shi kuma ya zo ya wuce ba wanda ya damu da shi ma sai mu Allah sai to wancan ba da wancan musulmi wa ya damu da shi wanda in ya nemi aure ba za a baki ba in aka sa shi a cikin magana ba magana ba za ta yi ba sai mu Allah ya wuce da kuma ba wajen Allah ba haka yake ba sai ce a wajen Allah da ba a cika duniya da irin wancan na farko wannan shi kada ji ya ji shi kada ji ya ji saboda ka ga wato abin abin a ce a zuciya wato abin zuciya idan zuciya ta karkar da shi kenan na
أيطمع كل مريد منه أن يدخل جنة نعيم ubangiji ce yanzu kowane ɗaya daga cikin su ya yi tsammanin a shiga da shi a jannan ni'ima
كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Allah ya ce kalla rajul gawa ne lahu gari su an sami gari a wasu duk da a cikin shiga aljanna inna khalaqnahu ai mun da cikin ne kake irin to kamar wani gurma da kuma daga abin da suka sani min da kadan daga mani ne ba za ya zama wujira da bin da nake ba za a yi tsammani ga wannan cikin aljanna ba wa inna ma ya zama wujira da ta kawa kada dai ana tsammani ga aljanna ne da kuma Allah kare wato an zama wani kawai wato ainihin wadata da gyaran jiki da sauransu to wannan ba zai kai mutum aljanna ba sai wato an da tsoron Allah alhamdulillah